البقرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu yammaci ne na lahadi wacce ta daidai da sha takwas ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da sittin da bakwai daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman alalbani allah ya gafarta mushi yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan yan uwa ba su manta ba har wa yau ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imrana mun ji cewa wannan sura sura ce da ta sauka bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar maka zuwa madina sura ce da take tattaunawa da waɗanda suke ahalul kitabi sannan sura ce da ta tattaro matsaloli na aƙida da wasu daga cikin matsaloli na ibada da matsaloli na fiqhu kamar yadda wannan sura tana ɗauke da bayani game da maghazin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yaƙoƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya asalin wato yi wasu daga cikin waɗannan yaƙoƙin kamar yaƙin uhudu da yaƙin badar da sauran yaƙoƙi makamantan waɗannan idan ‘yan uwa ba su manta ba muna karatu a aya ta bakwai faɗin Allah maɗaukakin sarki huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat هن أم الكتاب وأخر متشابهات Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai shi ne wato wanda ya saukar da alƙur'ani a kan ka kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin waɗannan ayoyi na alƙur'ani akwai waɗanda suke muhkamat ne waɗanda su suka fi yawa a cikin alƙur'ani to sana akwai wasu da ake kira da mutashabihat Allah ya ce fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun amma kaga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu karkacewa gaskiya da ƙoƙarin karkatar da mutane karkatar da musulmi daga gaskiya Allah ya ce fayattabi'una ma tashabaha minhu sai kaga suna bibiyar ayoyi waɗanda suke mutashabe daga cikin ayoyi na alkur'ani manufarsu ita ce ibtiga alfitna don wato asalin ta da fitina a cikin musulmi wabtiga a ta'awile kuma don manufar karkatar da ma'ana ta alkur'ani daga manufar Allah zuwa manufarsu Allah ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah alhalin ba wanda ya san ta'awilin waɗannan mutashabihi sai Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi malamai tabbatattu a cikin ilimi cewa suke min yadda da shi alqur'ani da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum min indi rabbina gaba ɗayan alƙur'ani muhkam ɗin shi da mutashabihi ɗin shi suka ce min yadda daga wurin ubangijinmu yake Allah sai ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mai wa'azantuwa ya ɗauki wa'azi ya ji wa'azi ya yi aiki da shi sai waɗanda suke ma'abuta hankula Allah maɗaukacin sarki ka samu cikinsu idan ba ku manta ba mun karanta ayar mun fassara ta mun yi bayani mun bayyana me ake nufi da at-ta'wil sannan mun yi bayani game da al-mutashabih da al-muhkam mun alakanta waɗannan ababe guda biyu da faɗin Allah da ya ce والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا a inda muka bayyana sabani da malamai suka yi game da shin malamai sun san mutashabi ko kuwa Allah ne kadai ya kadaitu da sanin ayoyi mutashabi na alkur'ani mun yi waɗannan bayanai a karatuttukan da suka gabata dan uwa ka yi ƙoƙari ka saurare su a jiya mun ɗauko littafin al'imamul ƙurfabi a inda muka karanto tun daga kan matsala ta shida a inda ya ce ƙauluhu ta'ala fayattabi'una ma ta sha baha min ibtiga alfitna wa ibtiga a ta'wili mun karanto tun daga inda ya ce ƙala shaikhuna abul abbas rahmatullahi alai ai mun ji daga daidai nan a inda ya kasa waɗanda suke bibiyan ayoyi mutashabihi zuwa kashi hudu a inda ya bayyana kowane kashi da hukuncin da ya asalin keɓance shi mun yi ishara zuwa ga kashi na biyu da wannan malami ya bayyana a inda muka ji cewa kuskure ne wannan malami ya fada a ciki na aƙida ta yadda ya ɗauko aƙidar ash'ariya aƙidar ta'awilin siffofin Allah wannan aƙida da ya ɗauko sai ta kai shi ga fassara mutashabi wato ayoyin sifat a matsayin daga cikin mutashabi wannan ta sa ya tabbatar da cewa dukkan mai fassara ayoyin sifat ya bayyanar da ma'anarsu to wannan yana daga cikin waɗanda suke bibiyan mutashabi a ƙashin gaskiya wannan magana ba daidai ba ce. mun yi bayananta a jiya kuma mun bayyana wajihin kuranta kuma mun bayyanar da abin da yake daidai da ikon Allah mun yi ishara zuwa ga littafi sai dai na manta jama'a ban taho mana da shi ba amma insha Allah ta'ala a karatun gaba zan yi kokari na fito da shi littafi ne da yake bayani game da aqidar al-Imam al-Qurtubi da al-Imam al-Maziri game da sharhin da suka yi wa littafin sahihu Muslim ina fata mun fahimta za mu tashi a daidai gaba ta hudu daga cikin karkasawan da ya yi wa ayoyi mutashabe ma'ana waɗanda suke bibiyar ayoyi mutashabe a inda malam ya ce warrabi'u kashi na hudu daga cikin waɗanda suke bibiyar ayoyi waɗanda suke mutashabihi ne idan ba ku manta ba dama ya ce mana in ma dai waɗanda suke bibiyar mutashabi ba za su fita daga ɗayan nau'i hudu ba inda ya ce muttabi'ul mutashabi la yakhlu an yattabi'uhu wa yajma'uhu talaban littashkiki fil qur'ani wa idlalil awam muka ce wannan shine kashi na farko waɗanda ke bibiyar ayoyi mutashabe don su kawo shakka a cikin alkur'ani kuma don su ɓatar da gama garin musulmi malam ya bayyana mana hukuncinsu sannan ya ambaci nau'i na biyu a inda ya ce wato au talabal la'tiqadi zawahiril mutashabe nan ma malam ya bayyana mana hukuncinsu su sannan ya bayyana nau'i na uku inda ya ce au yattabi'uhu ala jihati ibda'i ta'wilatiha wa idahi ma'aniha anan ma ya bayyana mana hukuncin su sa'annan sai ya tafi zuwa ga na hudu a inda ya ce au kama fa'ala sabir hina akthara ala umar fihi su'al ko ya zan mai bibiyan mutashabih yana bibiya ne kamar yadda aka samu wani daga cikin waɗanda wato suka bibi waɗannan mutashabih a zamanin sahabbai wanda ake kiran shi da sabihu a sa'ad da ya yawaita tambaya game da mutashabih ga na Umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda to wannan na hudu din malam yace ar-rabi'u hukuncin na hudu wanda yake bibiyar mutashabe haka kawai ba don ya kawo shakka ba sai dai bibiyar shiga mutashabe to zai bai wa kafirai dama na su iya tayar da shubuha da shakka game da alkur'ani malam ya ce alhukumu fihi al'adabul baligh hukuncin da ya cancanci irin wannan mutumi shine a yi mishi ladabi ladabi wanda ya kai matuƙa mana a ladabtar da shi matuƙar ladabtarwa kama fa'alahu umaru bi sabighin kamar yadda sayyidina umar ya yi ga wannan mutumi da ake kiran shi sabir malam ya ce wa ƙalabu abubakar al'ambari malam abubakar al'ambari ya ce wa kana وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلة في القرآن malaman salaf sun kasance suna uquba suna ladabtar da wanda yake bibiyar tafsirin haruffa waɗanda suke da rikici a cikin alkur'ani malaman salaf suna ladabtar da shi ba su barin shi haka tare kofar wato barna suke saddan lizzari'a ladabtar da irin wannan suke yi malam ya ce li'anna sa'ila in kana yabghi bi su'alihi takhlidal bid'a wa itharal fitna fa huwa haqiqun bin nakir wa a'zam at-ta'zir yace saboda shi mai tambaya mai bibiyar waɗannan ayoyi masu rikici idan ya zan tambayar da yake manufar shi ita ce tabbatar da bid'a ta da fitina to malam ya ce lallai ne a yi mishi inkari lallai a yi mishi musu lallai ne a hana shi lallai a taka mishi birki kuma lallai ne a girmama horo a kan shi sai ce wa illam yakun zalika maqsaduhu idan har ya zan wannan ba ita ce manufar shi ba ma'ana ba manufar shi ta da bid'a ba ice faqadista haqqal ataba bi majtarama min zambi to lalle ya cancanci a kyare shi shine al'atabu an gane a kyare shi saboda abin da ya asalin aikata na zunubi dan bibiyar mutashabihi zunubi ne ba daidai bane malam ya kasa mana bibiyar mutashabih nau'i biyu a wannan karan ma'ana idan wanda ya zan yana bibiyan mutashabih ne da manufar tabbatar da bid'a kamar yadda mafi yawancin waɗanda ake ji a yanzu waɗanda ake kira da malaman ɗariƙa in an ce malaman ɗariƙa ka rabu da waɗannan 'yan gargajiya ka bar waɗannan malamai da suke karantar da almajirai ba waɗannan ake nufi da 'yan ɗariƙa ba 'yan ɗariƙa su ne waɗanda suke da aƙidar wahadatul wujudi suke da aƙidar komi Allah kowa Allah suke da aƙida ta hululiyya aƙida ta Allah na shiga jikin halittu waɗannan su ne asalin 'yan ɗariƙa waɗancan ko an kira su 'yan ɗariƙa kira ne kawai majazan amma ba 'yan ɗariƙa ba ne don su ma ba su san ɗariƙa ba ina fata mun fahimta ka kira su da duk yadda za ka kira su 'yan gargajiya ko jahilai ko waɗanda aka kife kansu ko aka yaudare su dukka kira su amma dai 'yan ɗariƙa su ne waɗanda suke da aƙida ta wahadatul wujud suke da aƙidar waliyai sun fi annabawa irin su ibnul arabi ibnu arabi irin su ibnu sab'in irin su ibnu faruk waɗannan wasu asalin malamai ne daga cikin manya-manyan malamai na ɗariƙa ɗariƙa da gaske to waɗannan waɗanda wato asalin suka ɗauki irin wannan bid'a ta su a waɗannan zamunna suke yaɗa ta to wannan hukunci lallai ne a samu majalisa ko ta sarkin musulmi ko majalisa ta malamai lallai su yi musu inkarin abin da suke na bibiyar ayoyi mutashabe don idan kana jin karatuttukansu da wa'azozinsu da tafsiransu to za ka rika jin waɗannan abubuwan ba za ka ji komi a bakinsu na alkur'ani ko sunna ba sai dai ka ji waƙoƙi na shehunansu sai dai ka ji diwani a bakunansu wannan shine addininsu ka je ka saurare su da kyau za ka ji abin da suke ba shi muhimmanci kenan to in har da gaske majalisar sarkin musulmi da gaske tana aikinta to lallai ta taka ma irin waɗannan malaman burki saboda za ka ji suna manya-manyan maganganun da wallahi jama'a in har aka tsare su suka tabbatar zai iya hidda su daga musulunci. don za ka ji daga cikin maganganun wani ta ƙadari Allah ka shiryar da shi wai shi ɗan ma'azu za ka ji maganganun da yake yana cewa sallah aikin banza ne kana sallah goshinka yana siɗewa kamar gwiwar akuya kana shan yunwar banza kana yawon banza yawon shakatawa da sunan aikin hajji ya ce ka zo ka kama shehu ibrahim duk wannan aikin banza ne ka kama shehu ibrahim ya ce in aljanna kake so ka kama shehu ibrahim ya ce su aljanna in baccin annabi na aljanna da tuni tun jiya da daddare sun wuce aljanna haka yake faɗi da kalmomi jama'a harfan bi harfin yake cewa sun wuce aljanna ya ce kuma idan kai ɗan ɗariƙar tijjaniya ne kai ɗan faila ne ya ce ko ka ƙi ko ka so sai mun sa maka sarƙa a wuya mun ja ka sai ka shiga aljanna eh sai dai in baka je lahira ba ce sai dai in ba mu haɗu da kai a lahira ba sai ka shiga aljanna ka ji sai ka ce aljannar ta uban shi ce Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To lallai ne wannan majalisa ta sarkin musulmi inda gaske take, da majalisar malamai inda gaske take, to ta kira waɗannan malaman ta hukunta su. Don ga irin barbarar yin yawarsu nan a Kano sun bayyana, da sunan ‘yan haƙiƙa suna zagin Allah, suna aibanta manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. amma saboda munafunci sai aka kama su aka yi musu hukunci a binciki suwa suka sa su suwa suka ɗaure musu gindi a tugo matsalar daga tushenta suwaye suke yi a madadinsu ya kamata a binciko wannan lallai ne idan ana so a zauna lafiya musulmi su zauna lafiya a daina raddi a daina mai da martani to sai in majalisar sarkin musulmi da majalisar malamai kamar yadda suke da'awa ina faɗi ne kamar yadda suke faɗi sai sun ɗauki mataki akan irin waɗannan abubuwan wallahi sai sun ɗauka idan ba haka ba ba za a daina faɗin waɗannan abubuwan ba ba za a daina tauna asirin 'yan bid'a ba jama'a e matukar ɓarawo da ɗan fashi ba zai daina sata ba eh to ɗan sanda ba zai daina kama shi ba ba zai daina tona asirin shi ba ko kuwa to amma sai a ce dan sanda ya daina dan fashi kuma sai a ce a bashi ya ci gaba da yi jama'a an nemi zama lafiya ana faɗin miyagun kalmomi game da Allah a nan garin aka samu wani ya wasu kalmomi na waƙe wanda a ciki ya zagi Allah a ciki ya ce shi shehu barhama shi yake bauta ma a ciki ya ce shehu shi ne kaza shi ne kaza ya faɗi ɗauko wasu darajoji na Allah ya bashi wasu irin matakai ne aka ɗauka an ce an kama shi suwane ne suka karantar da shi suwaye malaman shi suwaye suka yi tarbiyyar shi ya kamata a ɗauki wannan matakin amma ba a daina ba amma sai a ce ku ahlu sunna ai an zo na an yi sulhu ai an zo na an yi sulhu ai yanzu duk abin ya zama ɗaya kai jama'a ba zai yiwu ya zama ɗaya ba afana ja'alul muslimina kal mujrimin wallahi ba zai yiwu ba jama'a dan sanda da dan fashi kace duk ɗaya suke da kwarto da mai gida da matar aure da karuwa eh jama'a ce duk ɗaya suke to lallai jama'a ɗauki irin waɗannan matakan Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye malam ya ce iz aujada lil munafiqina al mulhidina fi zalika al waqt sabilan ila an yaqsidu da'afata al muslimina bit tashkik wat tadlil fi tahrif al qur'an amma nahij at tanzil wa haqa'iq at ta'wil yaji saboda waɗannan mutashabih da wannan sabir yake bibiya to wata ƙofa ce wata kafa ce da ya samar wa munafukai na su bibiyi ayoyi na alkur'ani su saka ma musulmi shakka game da alkur'ani su kawar da tunanin musulmi daga asali tsari da alkur'ani ya sauka daga gurin Allah kuma manufar su karkatar da asalin manufar Allah a ƙur'ani. su kawo tasu manufar to kaga kenan wannan dole ne a taka ma irin shi birki ina fata an fahimta wannan shine abin da ya faru ta sa aka asalin wato sayyidina Umar ya gayyato wannan mutumi ya asalin yi mishi bulala ya mishi ta'aziri malam yace fa min zalika na daga abin da aka ruwaito da ke tabbatar da haka lallai a ladabtar da masu bibiyar mutashabi ma haddathana Isma'il ibn Ishaq al-Qadi hadisin da Isma'il dan Ishaq alkali ya karantar da mu qala yace anba'ana Sulaiman ibn Harb Sulaiman dan Harb ya ba mu labari shi ko yace an Hammad ibn Zaid daga Hammad dan Zaid shi ko ya ce an yazida ibn hazimin an suleiman ibn yasarin shi ma ya ce daga suleimanu ɗan yasar suleimanu ɗan yasar tabi'i ne ya ce anna sabi gabna islin kadimal madina akwai wani da ake kira da sabihu ɗan islin wato sabihu ɗan islu kadimal madina ya shigo garin madina a zamanin Sayyidina Umar faja'ala yas'alu an mutashabihil Qur'ani wa an ashiya'a sai ya rika bibiyar ayoyi waɗanda suke mutashabihi ne kuma ya ta bibiyan wasu abubuwa waɗanda suke wato masu rikici ne a cikin addini ina fata mun fahimta eh sai ce to ina kaza yaya kaza to in kaza to kaza ina fata mun fahimta wannan mutashabihi din gashi nan waɗanda muke rayuwa da su da sunan malanta da sunan malamai gasu suna samun kansu a ciki yanzu misali sai aka ce ana sallar juma'a qabla zawali kamar yadda ana yin ta ba'da zawali kafin rana ta yi zawali haka bayan rana ta yi zawali saboda idan ka karanta nassoshin da suka zo da dukkan hadisan da suka zo game da bayanin lokacin sallar juma'a to za ka ga lokutan sun kasu kashi biyu akwai wakatun qabla zawal akwai waqtun ba'da zawal sai a ce ana sallah a waɗannan lokuta eh wani ka fahimta eh ka gane eh to tashi ka tafi kai aiki shikenan to amma wani sai ka ji ya fara bibiyar yana ɗauko wasu irin tambayoyi da aghlufat da wasu irin rudani da bankaura irin na ƙwaƙwalwa sai ka ji yana ɗebowa sai ka ji yana cewa to yanzu idan kun ce a yi sallar juma'a kafin rana ta yi zawali to idan na taho sai ban samu juma'a ba juma'ar zan yi ko azahar zan yi a wannan lokacin kaga wannan ai rudani ne irin na kwakwalwa ko kun fahimta da kyau jama'a sai a ce kafin kai wannan tambayar bara haka ta faru tukuna musulunci yana da mafita game da kai ko kun fahimta فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه labari sai ya isa ga sayyidina Umar Allah ya dada yarda a gare shi fa ba'asa ilaihi Umaru sayyidina Umar sai ya aika a taho da shi ko ya aika ya taho gare shi fa ahdarahu sayyidina Umar yasa yazo gare shi ma'ana yazo inda yake wa qad a'adda lahu arajina min arajinin nakhli sayyidina Umar ya tattali wasu bulalai an gane ma'ana waɗannan bulalai irin na dabino wato kasan dabino akwai wata igiya da yake asalin saki a jikin igiyar yake rike da ƙwallayen dabinan kasan igiyar tana da zafi ƙwarai kuwa kun fahimta kaga dai ba busassa bace da in an ma ɗaya za ta karye ko kun fahimta wato kamar ka ce raɗaɗin laya bisin kenan wato wasu bulalai ne ɗanyu lafiyayyu wato na umar ya tattale su falamma habara da wannan mutumi ya zo kala laho umaru sai na umar ya ce da shi man anta waye kai kala sai mutumin ya ce ana abdullahi sabihu e ni ne bawan allah sabihu e faƙala umar radiyallahu anhu sayyidina Umar Allah ya daɗa yarda gare shi ya ce, wa ana Abdullahi Umaru, e ni ma ni ne bawan Allah Umar, ina fata an gane, kai bawan Allah ni ma bawan Allah dukan mu bayan Allah ne. Sun makama ilaihi sai sayyidina Umar ya miƙe, ya asalin tsayu a kan shi, fadaraba ra'asahu bi urjunin. Sayyidina Umar ya ɗauki waɗannan bulalai. ya rika dukan kanshi da su fashajjahu har sai da jini ya fita sayyidina Umar ya mishi rauni aka ga rauni na hidda jini amma Umar ina bai daina ba thumma taba a darbahu sayyidina Umar ya ci gaba da dukan shi duka yake yi hatta sala damuhu ala wajhihi har sai da jinin da ke fita daga kanshi ya gangara akan fuskar shi faƙala sai wannan mutumi ya ce hasbuka ya amiral mu'minin e ya amiral mu'minin ya kai shugaban muminai ya isa haka ɗan saurara e faƙad wallahi zahaba ma kuntu ajidu fi ra'asi ya ce ina rantsuwa da Allah wannan shirme da wannan bankaura da wannan hayaniya da nake ji a cikin raina a cikin kaina ya ce wallahi ya tafi ina fata an fahimta kaga da ya ji duka kenan haka ya kamata a ce sarakunan musulmi su rika kamo waɗannan malamai ka yi mamaki ya aka yi umar na madina ya ji labari kai kasan umar yana da sss na fata mun fahimta ba irin sarakunanmu ba ne na yanzu ya naɗe kanshi da rawani bandar hamsin bai fahimtar komi ba wani information da yake receiving daga cikin kwakwalwar shi bai gane komi bai jin labarin kaza bai sanin kaza bai sanin kaza ka ji umar na madina amma har ya ji labarin shi ya tattalar mishi hukunci nashi da kanshi ko kun fahimta jama'a haka ya kamata a rika yi ma waɗannan masu bibiyar mu ta shabihi din ina fata mun fahimta wannan ta sa malamai tunda sarakuna da shugabanni ba su ɗauki mataki ba malamai suke ɗaukan matakinsu dole a yi raddi jama'a dole a mai da martani dole a warware shubuhar masu shubuha don raddi jama'a addini ne eh Allah ma yana yin raddi yana mayar da martani karanta alkur'ani za ka fahimci haka ina fata an fahimta don haka jama'a kun ji wannan mutumi nan take ya ce ya tuba wannan bibiyar mutashabe wannan tunani da ke cikin kwakwalwar shi to ya gushi amma fa da ya ji dukan sayyidina umar e shi yasa muna da buƙatar sarakuna da shugabanni irin sayyidina umar jama'a e muna da buƙatar irinsu Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace ashi malam ya ce wa qad ikhtalafa riwayatu fi adabihi riwayoyi da aka samo daga malaman salaf sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malamai na musulunci game da ladabtar da mai bibiyar mutashabe riwayoyi sun saba an fahimta wasu su ce a ladabtar da shi da kaza wasu su ce a tsare shi wasu su ce a dake shi wasu su ce a kore shi kamar yadda wasu daga cikin riwayoyin wannan kisfa suka asalin tabbatar na cewa sayyidina umar ya hana a zauna da shi ya hana a saurare shi ya kore shi daga cikin birnin madina sai ya koma ƙauyen madina ina fata an fahimta kaga kenan irin waɗannan malamai sai a hana su karantarwa a hana su wa'azi duk inda aka ji sun yi wa'azi to lallai a je a datse a je a hana su ina fata mun fahimta malam yace wa sayati zikru hafiz zariyat ambatan waɗannan riwayoyi da aka nakalto daga malamai game da ladabtar da mai bibiyar mutashabe ambatan su zai zo a ƙarƙashin tafsirin suratul zariyat malam ya ce summa inna Allah ta'ala alhamahu taubata daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya asalin kimsa mishi shiriya wa qazafaha fi qalbihi ya cusa mishi shiriya a cikin zuciyar shi fataba wannan mutumi mai suna sabihu sai ya tuba wa hasunat taubatuhu sai tubar su ta tubar shi ta kyautatu bai dawo ya ci gaba da bibiyar mutashabihi ba ina fata an gani wannan kissa tana nan akhrajahu ad-darimi al-imam ad-darimi ya ruwaice ta a cikin littafin shi sunan a lamba ta takadda ta 146 wal ajurri fi shari'a haka al-imam abubakar al-ajurri a cikin kitabu shari'a a shafi na 153 wallalika'i haka alimamun lalika'i a cikin sharhu usuli atiqadi ahli sunnati wal jama'a a lambar hadisi na ko lambar takarda ta dubu da ɗari da talatin da bakwai wa ibnu asakir fi tarihi dimashq haka alimamu ibnu asakir ya asalin ruwaici wannan kissa a cikin tarihu dimashq ko tarihu madinati salam a cikin juz'i na ashirin da uku a lambar takarda ta ɗari hudu da sha ɗaya min fariƙi Hammad ibn Zaidin ta hanyar Hammadu ɗan Zaidin bihi ai bi hadhihi alqissa ko bi hadha al-isnad wa dhakara al-hafiz ibn Hajar fi al-isaba turuqan ukhra lil khabar al-imam al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin shi al-isaba fi tamyiz as-sahaba a juz'i na biyar a shafi na ɗari da sittin da bakwai zuwa da tara ya ambaci turukan ukhra lil khabar wato wasu hanyoyi daban da aka samo wannan kissar ta cikinsu malam ya ce wasa ya zukuru ba'adu hal musannif fi tafsiril aya al'ula fi min surati zariyati al-imam al-qurtubi zai ambaci wasu daga cikinsu a ƙarƙashin tafsirin aya ta farko a cikin suratu zariyat kaga wannan sai mai yawancin kwana kenan ina fata an fahimta kaga a bisa irin manhajin da muke gudanuwa a kai na tafsirin alkur'ani kaga sai mai yawancin kwana ta iya yiwuwa mu ne ta yiwu ba mu ba ne kamar yadda wanda ya fara tafsirin ba shi ne ya ci gaba ba ta iya yiwuwa ba da jimawa ba wasu su zo su ci gaba ta iya yiwuwa kuma to ma'ana dai al'amari yana hannun Allah ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace wannan kisa kamar yadda ka ji waɗannan malamai sun ambace ta a cikin littattafansu to sa'annan babban malami الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني يا بعد الأبار انت أتكين مجموعة تاشي وتو مجموعة مجموع الفتاوى wacce aka samu wani malami ya asalin tattara ta kamar yadda an samu wani babban malami al'imamu abu ubaidin alƙasim ibn sallamin malamin da ake mishi kirari da sultanul ulama'i ya ba da labarin wannan kissa a cikin littafin shi kitabul amwal haka al'imamu malik ibn hajarin imamu daril hijira ya ba da labarinta a cikin muwaffa ta imamu malik ina fata an fahimta wannan aiki ko kuma wannan ladabtarwa da sayyidina umar ya yi ta sa an samu da yawa daga cikin sahabbai sun kwaikwayi Sayyidina Umar game da wannan aiki na ladabtarwa, imma da baka da wa'azi, imma da tsoratarwa, imma a aikace, ina fata an fahimta. Kamar yadda aka samo daga sahabi Abdullahi ɗan Abbas, wani ya tambaye shi game da al'amfal, me ake nufi da al'amfal? Ibn Abbasin ya ba shi amsa. aka ce fa'a'ada alaihi su'ala marratan ukhra sai ya kuma maimaita mashi tambayar ala gafarta al'amfal annafulu nake nufi ibn abbas ya ce e ai shine kaza kaza kaza kaza kaza ka gane e can sai ya kuma cewa ala gafarta nafulu fa shi nafulu nake nufi ibn abbas ya ce kai ba na ma jawabi ba kai dinnan ina ganin ka fi dacewa da irin abin da ya faru da sabihu da umar sayyidina umar ya yi mishi mana kana da buƙatar ladabtarwar da umar ya wa sabih ina fata mun fahimta kaga wannan tsoratarwa ce da mu ma ya kamata mu ɗauki irinta ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace jama'a game da tsoratarwa game da ta'awili da bibiyar mutashabih ga wani littafi da nake so ne isharar shi zuwa ga 'yan uwa ɗaliban ilimi da malamai littafi ne da ke bayani game da ta'awili da haɗurran ta'awili da kuma asar wato abubuwan da ta'awili yake haifarwa na ɓarna a cikin addinin musulunci gashi at ta'awilu khutuwatuhu wa asaruhu wallafar wani babban malami a doktor umar sulaimanul ashkar wannan malami ya yi ƙoƙarin bayyana abinda allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi na ilimi a cikin wannan littafi ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka neme shi yana da matuƙar muhimmanci sa'anan game da ta'awili da ya harwa yau ka duba littafin i'lamul muwakka'ina an rabbil alamin na babban malami الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية الله مدوك جنسركي كغافر تامشي sannan ka duba wasu daga cikin littattafai mana wasu buhuf da malamin shi malam shekul islam ibn taimiya a cikin majmu'ul fatawa yana da wani bahasi mai matukar muhimmanci game da mutashabih da muhkam da kuma ta'awili da ma'anar ta'awil da abubuwa waɗanda suke makamantan waɗannan Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to jama'a sai mu ɗora mu ci gaba daga inda wato asalin muka kwana a cikin tafsirin alƙur'ani bayan Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana karkasuwar ayoyi na alƙur'ani ila muhkamin wa mutashabih cewa ayoyin ƙur'ani akwai muhkam sannan akwai mutashabe sannan Allah ya bayyana mana cewa waɗanda suke bibiyar mutashabe su ne waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu kafin nan jama'a na asalin manta akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihu al-imam al-bukhari haka imam ahmad ya rawaita hadisin daga sahabiya aisha as-siddiqah bint as-siddiq radiyallahu anha aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya asalin karanta wannan ayata wato bakwai a cikin ali imrana annabi sai ya ce ya ke aisha fa'iza ra'aitan lazina yadda bi'una ma ta sha baha minhu fa'ula'ikan lazina sammallahu fahzaruhum annabi ya ce idan kuka ga waɗanda suke bibiyar mutashabih a cikin alkur'ani Allah ya ce to lallai su ne waɗanda annabi ya ce lallai su ne waɗanda Allah ya asalin yi gargaɗi ya tsoratar game da su ya bayyana su cewa su ne waɗanda suke da karkata a zukatansu annabi ya ce fahzaruhum ku yi taka tsantsan da su ko sauraron su ba a so ka yi na fata an fahimta ba a so ka saurare su Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ya faɗi a aya ta bakwai ya ce rabbana la tuzigh qulubana aya ta takwas na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب na'am ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه na'am إن الله لا يخلف الميعاد Allah ta'ala ya ce, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah madaukakin sarki ya bada labari game da waɗannan tabbatattu a cikin ilimi Allah ya ce cewa suke Rabbana ya Ubangijinmu la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ka san a ayar baya ai Allah ya bada labari cewa karkatattu waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu yattabi'una ma tashabaha minhu suna bibiyar ayoyi mutashabih ko sai Allah ya ba da labari game da arrasikhuna fil ilmi yaquluna cewa suke amanna bihi mu dai mun yi imani da alqur'ani kullum min indi rabbina to yadda suke cewa mun yi imani da alqur'ani gaba ɗai ai nan ma cewa suke ai yaquluna addu'a suke suna cewa rabbana ya ubangijinmu kaga kamar yadda Allah ya ce يقولون آمنا به كل من عند ربنا to nan ma sai ka ɗauko waccan ya na ɗin sai ka ce ai ya na rabbana cewa suke ya ubangijinmu la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan ka datar da mu da gamdakatar na shiriya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ta hanyar bibiyar mu ta shabe bayan ka nuna mana shiriyarka a cikin muhkamin alƙur'aninka wa hablana min ladunka rahma Allah kai mana baiwar rahama daga gare ka Allah kai mana rahama innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai baiwa kai ne mai ba da rahama kai ne mai tabbatar da rahama da jin kai ga wanda ka so Allah ka saka mu cikin waɗanda za ka yi musu rahama duniya da lahira. Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar kaga yana asalin wato tarbiyyar yana ladabtar da muminai akan su rika addu'a ma'ana ko kai imani da muhkamin alkur'ani da mutashabihin shi ka ganka akan shiriya ka ganka akan daidai to kuma sai ka rika hadawa da addu'a Allah ya tabbatar da kai kada ya karkatar da zuciyarka sai kana roƙon Allah Allah ya baka istiqama kada ka yi hagu ko dama bayan da kana kan hanya wacce take miƙaƙƙiya ko kun fahimta jama'a saboda istiqama da tabbata akan daidai abu ne mai wahalar gaske jama'a e abu ne mai wahalar gaske za ka iya ganin mutum mutumin kirki bawan Allah mai bin Allah a farkon al'amarin shi amma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki sai ya karkatar da shi ta yadda Allah ya kaddari cewa dama karkatacce ne daga ƙarshe sai kaga ya bi wata hanya ta daban ya fanɗare ya ɓata shi yasa wallahi jama'a sai mun rika haɗawa da addu'a sai mun rika haɗawa da neman Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da zukatanmu kada ka su karkace kana addu'a kana cewa rabbana la tuzigh qulubana dan azzayhu shine almailu anil haqqi karkace wa gaskiya ga gaskiya sai ka karkace mata Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye ya tabbata a cikin hadisi da al-Imam Ahmad da Imam al-Bukhari da Muslim da wasu daga cikin malamai suka ruwaita daga sahabiya uwar muminai ummu salama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda ummu salama take cewa كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر في دعائه النبي ينا يويت ينون الدعاء النبي ينا تشيوا اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله يا أبنجي مقلب القلوب يا الله مججو يزكاته sabbit kalbi ala dinik Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ummu salama ta ce annabi yana yawaita wannan addu'a qalat annabi da ya faɗa haka sai ummu salama ta ce qultu ya rasulullah ta ce ya manzon Allah wa innal qalba la yataqallab dama zuciya tana juyawa zuciya tana sauyawa daga shiriya ta bi ɓata daga gaskiya ta bi ƙarya da yaudara kala na'am annabi ya ce iya ƙwarai da gaske ƙwarai ko zuciya tana juyawa e innal kalba la ya taƙallab zuciya tana sauyawa annabi ya ce ma khalaqallahu min bani adama min basharin babu wani cikin 'yan adam cikin halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi, illa wa kalbuhu baina isba'ai ne min asabi'illahi azza wa jal, face sai ya zan zuciyar shi tana tsakankanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah, Allah mabuwayi da ɗaukaka. Annabi ya ce fa'in sha'a a kamahu in Allah ya so sai ya tabbatar da zuciyar shi akan daidai akan addini akan istiqama da shari'a Allah ka tabbatar da zukatanmu wa in sha'a azaghahu idan Allah ya so sai ya karkatar da zuciyar shi daga daidai ta bi bata daga musulunci ta bi wani abu daban da ba musulunci ba ummu salama ta ce thumma qara'a daga nan sai annabi ya karanta ya ce ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah maɗaukacin sarki ya ce, Rabbana ya Ubangijinmu, la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba da izhadaitana bayan ka shiryar da mu, Allah ka tabbatar da mu ka ba mu istiqama. wa hablana min ladunka rahma kai mana baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab Allah kai ne mai baiwar rahama Allah kai mana baiwar rahama wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Kitabul Musnad a juz'i na shida a lambar hadisi ta ɗari uku da hamsin da biyu aka Imam Tirmidhi a cikin Kitabud Da'awat a lambar hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da casa'in da biyu haka ibnu jariri ne tabari ya roici hadisin a lambar asari na 6,647 wannan hadisi ingantacce ne jama'a mana hadisi ne garin gangariya ina fata an gane hasali ma yana da wasu lafuzza waɗanda ba wannan ba da wato asalin yake cewa Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah me karkatar da zukata ya Allah ka karkato da zukatanmu zuwa ga da'a gare ka don haka ya kai dan uwa musulmi ya ke ‘yar uwa musulma, ya ku malamai, ya ku ɗalibai, ya ku jama'a musulmi, lallai ne ku tsayu da yin wannan addu'ar, don wallahi, in ka ganka a kan shiriya, to ba don kai wata tsiya ba ce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya barka a kai gamdakatar ne Allah ya yi maka, ka riƙa roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai. Akwai waɗanda Allah ya ba su ilimi. ya ɗora su a kan shiriya a farkon al'amuransu daga baya Allah maɗaukakin sarki ya karkatar da zukatansu suka bi ɓata suka bi shirme sai ka rika haɗawa da addu'a kai ahalus sunna kai ɗan salafiya sai ka rika haɗawa da addu'a saboda ka auna a cikinku in malami ne kai in mai da'awa ne kai in ahalus sunna ne kai za ka ga ba kai kaɗai ka taso da gafin addini ba ba kai kaɗai ka taso da son addini ba amma ina wane da wane da wane da kuka taho tare da su wannan yayi nan wannan yayi nan wancan yayi can ma'ana Allah bai ba su istiqama ba sai kai to ka ci gaba da addu'a kai fatan ka mutu akan istiqama jama'a babu karama mafi girma da ta wuce musulmi ya mutu akan istiqama musulmi ya mutu akan musulunci ahlus sunna ka mutu akan sunna wannan karama ce mafi girma jama'a shi yasa muke cewa wallahi jama'a mu na sunna Allah madaukakin sarki yana bayyanar da karama tattare da su suna da'awa a bisa sunna kuma Allah yana kashe su ya ɗauki rayukansu a kan sunna ka kalli babban malamin musulunci alƙalin alƙalai a sheikh abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alaihi a kan sunna ya mutu Allah ka kai haske kabarin shi ka kalli malam ja'afar a kan sunna da salafiyanci Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar shi a ranar juma'a a asubahin ranar juma'a a cikin sallah yana karatun alkur'ani Allah ya ɗauki rayuwar shi jama'a wata karama ta kai wannan ka kalli malam albani rahmatullahi alaihi dukkan malami na sunna da ya yi da'awa ta sunna ya yi tsayayya ga sunna akai sharri akai kaza akai kaza akai kaza wallahi jama'a Allah yana bayyana wa duniya matsayin wannan malami to a madadin 'yan baya su ɗauki darasi amma ina ina ka je ka bi tarihin malaman sunna za ka ga za a nuna musu ƙiyayya za a ƙi su za a kyare su a yi musu makirci a nemi rayuwarsu amma daga ƙarshe sai ka ga wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe sai ya tabbata ga masu tsoron Allah ka kalli imamu ahlus sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal wani irin mihina ce bai shiga ba wani irin bala'i ne bai shiga ba akan addini da aqidar shi idan aka buga aka buga aka buga sai ya ce bainana wa bainakum shuhudul janaza ku bari tukuna gawarmu tsakanin mu da ku idan muka mutu to za a gane suwaye suke akan gaskiya imamu ahmad da ya rasu wasu irin mutane ne ba a gani ba akan gawar shi mutanen da ba a taba ganin kasar baghdada ta tara irinsu ba ibnu taymiya wani irin kage da kiyayya da sharri ne ba a yi mishi ba amma a sa'ad da ya rasu salloli da yawa aka yi mishi na gawa don ba zai yiwu ba adadin mutanen da suka taru su yi sallah ɗaya sai dai waɗannan majmu'a in suka yi tasu waɗannan su yi tasu waɗannan dan da aka fito aka ɗauko shi tun daga hantsi har sai da rana ta kusa faɗuwa kan a kai shi inda za a binne saboda adadin mutane yawan jama'a ka dawo na zamanin nan namu ka kalli jana'izar malam ja'afar wasu irin mutane ne ba su tara ba hadda aljanu da mala'iku kano ba ta taɓa tara jama'a a wannan lokaci ba wato a tarihinta sai a wannan lokaci to ka dawo ka kalli malam albani Allah ya gafarta mushi wani dattijo a nan yake faɗin wata magana ya ce ya zo nan ƙasar tun 1950 wani abu wannan garin na zaria ya ce babu jana'izar wani mai kuɗi babu jana'izar wani sarki babu wani mai mulki babu wani taro ma'ana ba a taɓa wato wani abu da ya tara al'umma ɗan adam da ya gani da idanun shi ba irin jana'izar malam albani Allah ya gafarta musu ka zama mutumin kirki ka mance da masu zaginka da masu kyararka ka rabu da su ka ci gaba fasda bima umar wa a'rid anil mushrikina ka rabu da yan bid'a ka rabu da su ci gaba da abin da kake yi ku tuna malam albani ya dawo zari yace karantarwa zai yace ya bar komi a duniya yayi dedicated rayuwar shi zai yi ta da'awa zai yada sunna da salafiyanci har ƙarshen rayuwar shi Allahu akbar Allah sai ya tabbatar da shi ya bashi istiqama bai rabu da wannan aikin ba malamai nawa ke fara da'awa su watsar ɗaliban ilimi nawa ki fara karatun magriba da isha ki fara da'awa ki fara wa'azi da an faɗi wata kalma shikenan sai ka ji ya watsar sai ya daina da an zage shi da an kulla kaza da an hada da kaza shikenan sai ya ce ya daina wannan ba istiqama bace jama'a mu rika addu'a Allah ya ba mu istiqama ku tuna wasu ayoyi a cikin alqur'ani suratu hud Allah ya ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw a cikin hawamim Allah ya ce falizalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum a cikin wato asalin ɗaya suran Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika a suratu ahqaf Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a cikin suratul jinni Allah ya ce wa allawis taqamu ala tariqati la'asƙainahum ma'an ghadaka a cikin hadisi wani sahabi ya tambayi annabi ya ce kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak annabi ya ce qul amantu billah thumma istaqim kace ka yadda da Allah ka yi imani da Allah sannan sai ka tsayu akan imaninka da Allah kada barazana kada tsoratarwa kada talauci kada kuncin rayuwa ya raba ka da wannan istiqamar dan kana cikin kuncin rayuwa sai wani ya ja ka to wani e ka zo kaza ka bar kaza za ka samu kaza za ka yi kaza sai kuma ka ga e to kuma fa haka ne sai ka bar wannan ka tafi kana wancan bayan kwana biyu sai ka ga ka dawo kana zargin waɗanda kake tare da su a jiya akan addini da akida sai ka ga sun cika tsanani sun cika zafi me yasa saboda Allah bai baka istiqama ba dan uwa ka rika addu'a ka rika roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan istiqama Allah ka ba mu istiqama a aya ta gaba waɗannan muminai tabbatattu a ilimi suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi lallai kai ne mai tara mutane mai tattaro mutane ai ba'ifuhum kai ne mai tada su daga kaburbukansu daga kushewunsu wa muhyihim kai ne mai saka musu rayuwa ba'ada tafarruqihim bayan sun mutu sun rididdige namansu ya bi ƙasa ƙasusuwansu sun narke sun saje da ƙasa Allah kai ne mai tayar da su rabbana innaka jami'un nasi ya Allah kai ne mai tattaro mutane liyaumin ga wata rana ita ce ranar alkiyama wannan ranar ra- larai basihi babu shakka game da faruwa game da afkuwar wannan ranar tabbas rana ce da za ta faru kuma abin da ke cikinta ma gaskiya ne zai faru akwai hisabi akwai shiga aljanna akwai shiga wuta wannan tabbas akwai shi a ranar alkiyama inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah bai saba alkawari yayi alkawari za a haɗu a ranar lahira zai ta da bayi to wannan alkawari na Allah gaskiya ne kaga a cikin wannan aya akwai tabbatar da ta da halittu ga ranar alkiyama don haka rana ce da Allah zai tattaro al'ummomin farko da na ƙarshe tun daga kan ubanmu Adam da ‘ya'yan shi ibnaihi da waɗanda suka bi bayansu cikin annabawa da al'ummominsu da muɗin nan da waɗanda za su biyo bayan mu har zuwa tashin alƙiyama Allah shi ne zai tara mu a guri guda ina fata an gane haka Allah ya ce yau ma yadda ma'ukum liyaumil jam'i zalika yawmut taghabun Allah shi ne zai tara ku a wata rana ranar da za a tara ku gaba ɗai wannan rana ita ce ranar kamunga ranar da ido zai rena fata ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kul innal awwalina wal akhirina ce da su za a tada ku tun daga na farkon ku haka har na ƙarshen ku. Cewa suke a iza mitna yanzu nan idan muka mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa a inna lamabu'ufun za a tada mu? a wa'aba'un al'awwalu na iyayenmu na farko haddasu za a tada su, Allah sai ce, Kul faɗa musu ya manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, inna al'awwali na wal'akhiri na, ai tabbas na farko waɗanda suka gabace ku, wal'akhiri na da na ƙarshe waɗanda za su biyo bayanku, Allah ya ce, lamma jumu'una ila miƙati yaumin ma'alomin. za a tara su a wata rana a wani lokaci wanda yake sananne ne a gurin Allah shine ranar alkiyama innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi ina fata an fahimta a cikin suratu hud Allah madaukakin sarki yace zalika min anba'il ghaibi nuhihi zalika min anba'il qur'an qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid wama zalamnahum ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة وأن آياتي da za ta sa mai tsoron azabar lahira ya yi imani Allah ce zalika yawmin majmu'un lahun nas wannan rana ce da za a tattaro mutane yawmun majmu'un lahun nasu rana ce da za a tattaro mutane gaba ɗai wa zalika yawmun mashhudun rana ce a bar shaidawa kowa sai ya shaida wannan rana jama'a don haka ka mutu an binne ka a'a ka mutu wuta ta ƙone ka ruwa ya cinye ka ƙasa ta cinye ka Allah sai ya tayar da kai zai haɗa ku ku halittu gaba ɗaya liyaumin larai ba fihi ina fata mun fahimta shi yasa in ka cucuwa ne ka zaluncuwa ne kana ganin bai ganka ba kai mawa na sata ka yaudaruwa ne to lalle Allah zai tara ku a rana guda ga ka ga wanda ka saci kayan shi ga ka ga wanda ka cuta ga ka ga wanda ka zalunta Allah zai tattara ku gaba ɗai ya muku hisabi ina fata an fahimta da haka ka rika tunano da wannan ranar rana ce da tabbas sai ta faru Allah madaukakin sarki ka kiyaye Allah ya ce rabbana innaka jami'un nasi ya ubangijinmu kai ne mai tattaro mutane liyaumin ga wata rana ita ce yawmul qiyama la raiba fihi wannan rana babu shakka game da ita inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah bai saba alkawari wani abu ya taba faruwa jama'a anumantawa wani wanda yake wato asalin masu gadin makabarta kasu gadin makabarta idan an yi rasuwa sai a yi mushi waya sai a cewa da to haƙa mana kabari ga adadin tsawon ga kaza ga kaza sai ya fara haƙawa kafin ku taho don haka kuma sai ya san aka yi rashin sa'a shi yana daga cikin masu gadin makabarta amma wani lokaci yana ɗan yan shaye-shayen shi na wiwi da sauransu dai haka ina fata an fahimta turan nan an yi rasuwa sai aka ce ya haka ya haka yana hakawa shikenan har aka zo da gawon bai karasa ba sai da ya zo dab da zai karasa sai ya tarar da ashe akan wani kabari yake hakawa jama mun gane sai ga ya haƙo ƙasusuwa sai aka ce wane e kaɗan matsa da shi gefe sai ce a'a ku bari tun da dai na haƙo bari na ƙarasa kawai aka yi aka yi ce a'a sai ya haƙe ƙasusuwan gaba ɗaya sai ya tara su wuri guda ya samu leda ya tare ya aje a gefe aka ce wane me za ka yi da su ya ce ku dai ku tsaya da kyau ku bari ku ga yadda zai za a yi aka gama haƙawa aka binne wannan aka rufe shi sai ya ɗabi waɗannan ƙasusuwa aka ga ya taho da su na ina za ka yi ce ku sa ido ku ga ikon Allah sai da ya zo daidai wani ƙaton kwatami haka na ruwa na wucewa da ya ɗaga wannan laidan sai ya watsa ƙasusuwan a ciki aka ce inna lillahi wani ƙashi ne ka watsa ya ce kai ku rabu da shi da an yi busa Allah zai tattaro shi ya dawo duk eh ku rabu da shi ya tafi duk inda yake zai dawo ne eh kaga bai dace abin da ya ba bai kyauta ba eh bai kyauta ba amma abin da ya faɗi wannan gaskiya ne eh kashin ko ina ya tafi ana busawa zai taho kai jama'a aga karatu iri iri aji shi kuma karatun shi kenan eh ba daidai bane jama'a in wato ya kamata mu fahimta ma tukuna dukkan makabartar da aka binne musulmi a cikinta to ta zama sadaka ga wannan musulmin ba a maimaita makabarta jama'a bai tabbata a sunna ba bai tabbata a sunna ba ana maimaita makabarta don haka an binne mamata a nan eh makabarta ta cika eh shikenan sai a killace ta sai a tafi a nemi wani guri na daban makabartar musulmi eh to ba za a zo a ƙara maimaita ta ba ba za a zo a yi kamfani a gurin ba ko a yi titi ko a yi hanya ko a yi wani abu makamancin wannan wannan ya saba wa sunna jama'a don haka ahalu sunna kusan wannan don haka karatun cewa ai idan kushewa ta yi shekara arba'in a iya maimaita ta na san kuma kun taɓa jin wannan karatun wannan ba daidai ba ne ba wannan karatun jama'a mana wannan ba karatu ba ne in an ce karatu shine Allah ya ce annabi ya ce eh wannan ba, ba wannan karatun don haka in aka binne mamaci a guri to gurin ya zama sadaka ga mamacin har abada babu lokacin da za a ce to a haƙe shi ko kun fahimta da kyau jama'a don haka ahlus sunna ku yi ƙoƙari makabartunku da ke cikin anguwanni ku yi ƙoƙari ku killace su ku daina bari 'yan wiwi da 'yan taba suna shiga suna shaye-shaye a ciki don akwai makabartun da ahlus sunna suke mallakar su amma za ka ga akwai 'yan wiwi na shiga da daddare masu kaza masu kaza ku sanya doka mai tsananin gaske eh ina fata an fahimta don haka kada ku bari wai a ce an binne abin nan haka a zo a ƙara maimaitawa ba a maimaita makabarta ba a maimaitawa in an binne shi kenan in ta cika sai dai a killace ta a riƙa ziyara saboda tuna lahira wannan shine abin da ya tabbata a sunna Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to jama'a waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga aya ta bakwai da aya ta takwas da ayar nan ta tara faɗin Allah huwa allazi anzala alaikal kitaba har zuwa wannan aya ta rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi aya ce da ta ɗauki bayani game da wato asalin waɗanda suke bibiyar mutashabih da kuma waɗanda suke masu ilimi tabbatattu a ilimi da irin addu'a da fata nagar da suke wa kansu waɗannan ayoyi jama'a akwai darussa da abubuwa da za mu amfana da su don haka su ne zan karanto mana a takaice malamai suka ce min fawa'idi hadhihi ayat waɗannan ayoyi darussa da suke ɗauke da su darasi na farko fiha a cikin waɗannan ayoyi akwai inqisamul qur'an ila muhkamin wa mutashabih alqur'ani ya kasu kashi biyu akwai muhkam akwai mutashabih kuma waɗannan ayoyi sun bayyana mana cewa muhkamin alqur'ani sune hunna ummul kitabi sune suka fi yawa a cikin alqur'ani ina fata an fahimta kaga kenan sai ka tattaro ayoyi muhkamat ka tattaro nan ka tara su guri guda sannan sai su zama ummul kitabi ina fata an fahimta to sa'an nan wannan aya ta nuna mana cewa mutashabihin alqur'ani shi ya fi karanci in an kwatanta da wato asalin muhkamin alqur'ani to wani zai ce wace hikima ta sa Allah bai sanya alqur'ani gaba ɗaya ya zama muhukami ba sai ya sanya wani muhukami ya zama wani mutashabihi malamai suka ce hikimar haka shine dan a ware malamai waɗanda suke tabbatattu a ilimi kuma dan a ware masu imani daga waɗanda karkata su za ta bayyana a cikin al'umma ina fata mun fahimta kaga ana gane karkatar wane da wane ne ta hanyar ittiba'ul mutashabih da ba a saukar da su ba da ba a gano wani karkatacce ba ne ina fata an fahimta wamin hana daga cikin darussa da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su wujubun ruju'i ilal muhkami iza al mutashabi li qawlihi hunna ummul kitabi lallai ne ayoyi mutashabi to a dawo da su zuwa ga ayoyi muhkami saboda Allah ya ce muhkamat su ne suka fi yawa a cikin alkur'ani ومنها na daga cikin darussa da za mu amfana da su annal ayata wannan aya dallat ala zammi mubtaghi ta'awil ta yi nuni akan zargi da kyara ga wanda yake bibiyar ta'awili da karkatar da ma'ana ta alqur'ani daga manufar Allah waɗannan waɗanda suke karkatar da ma'ana ta alkur'ani daga manufar Allah malamai suka ce nau'i nau'i ne akwai nau'in da da ƙwaƙwalwarsu suka yi amfani suka murɗe ma'ana ta alkur'ani da hadisi don haka dukkan abin da ya zo a alkur'ani da hadisi da bai dace da hankalinsu ba sai su ce dole a yi tawilin shi a murɗe shi waɗannan su ne suka gabatar da hankali akan abin da aka nakalto na alkur'ani da sunna don haka sai su ce al'akalu muqaddamun na alan nakal hankali shi ke gaba sannan sai aya da hadisi na biye da shi ko kun fahimta da kyau kuwa waɗannan da ka taɓa su sai su ce a'a ai lana al'akalu wa lakumun nakalu e mu muna da hankali ku ku tafi ku kuna da nakal eh ku ku tafi da qur'ani da hadisi mu muna da hankali aka yi mamaki a ce cikin wanda yake da'awar musulunci ya zan yana da wannan aqidar i akwai gasunan da yawa gasunan da yawa naka faɗa ma wasu malamai sai kai mamaki zaka ji malami ne ka je ka ji tukuna abul haramainil juwaini maganganun da ya faɗi kafin ya tuba shi ma ka je ka bibi malaman da suka bibi ilmul kalam za ka ji suna cewa al'asulu al'aqalu huwa al'asulu wan naqalu taba'un lahu asali shine hankali naqali alqur'ani ko sunna yana biye da hankali ne sai su ta buga ma misalai to ba ka gani kafin qur'ani da hadisi ai akwai hankali tuntuni dama kaga shine asali ba ka gani Qur'ani da hadisi ba a fahimtar su sai da hankali in ba hankali ba ka gani an ɗauke maka kaga kenan hankali shi ke gaba don haka idza ta'aradatin naqalu wal aqalu a gurin su sai su ce quddima al aqalu in ga hankali yace kaza sai ga Qur'ani ko hadisi ya ce kaza sai su ce a'a a aje Qur'anin abi hankali sunnar a aje ta abi hankali ko kuma a yi randa bawul da hadisin ko ayar sai ya dawo ya bi hankali ce idan lai hankali shi ke gaba waɗannan malaman sun ɓata kuma mafi yawancin waɗanda kuke ji sun ɓata a waɗannan zamunna wallahi jama'a sun gabatar da hankali ne akan nassi na alkur'ani da sunna wannan ayar to tana zargin mubtaghit ta'awil ina fata mun fahimta nau'i na farko nau'i na biyu akwai waɗanda su kuma ra'ayoyinsu ne da kiyasat ɗinsu suka gabatar akan abin da ya zo daga Allah na alkur'ani da abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce iya yadda aya ce amma shi a ra'ayin shi kaza ne iya yadda hadisi ne amma yana ganin a iya ajewa saboda ai kiyasi kaza ya hukunta kaza da kaza da kaza da kaza ko kun gane da kyau ko wannan kiyasin ne fa ta sa wasu malamai suka zake gurin ture kiyasi suka zake irin su ibnu hazmin ai mun gabatar da bayanai akwai kiyasi amma mugun kiyasi ake turewa alqiyasu ma'an nas eh idan kiyasi yazo ga nasi to wannan kiyasin kiyasin banza ne ga hadisi ga aya e to babalal qiyasu qiyasi ya baci ba bukatar sai ka ce ya baci a ya baci kawai na fata mun fahimta shi yasa mugun qiyasi iblis ne ya fara ka karanta albidaya wan nihaya ka karanta ibnu jarir al-tabari a juz'in farko muhammad ibnu sirin aka nakalto wata magana daga gare shi yace awwalu man kasa iblisu awwalu man kasa fi hadhihi al-ummati iblis wanda ya fara kiyasi mugun kiyasi shine iblis kiyasin da ya shine da ya ce wa Allah a sa'ad da aka umarce shi da ya sujuda sai ce ana khairun minhu ai na fi adamu alkhairi khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin ka halitta ni daga wuta shi kuwa daga ƙasa to ai wuta ƙarfinta ya fi na ƙasa ai wuta amfaninta kun fahimci kiyasin to don me wanda aka halitta daga wuta zai yi sujuda ga wanda aka halitta daga ƙasa shikenan sai ya girman kai ka ji kiyasin da iblis ya fara to waɗannan sai su kiyasi bayan ga hadisi ya tabbata sai su kiyasi ya hukunta kaza eh ai hadisin ahad ne ai hadisin ba mutawatir bane ai ma hadisin vanniyu thubuti ne wato akwai zato ba ma ada tabbas ya tabbata ko bai tabbata ba ai ba mutawatir bane don haka kiyasin nan shine daidai don haka waɗannan sai ka ji suna cewa lanar ra'ayi wal qiyas eh mu dai muna da ra'ayi da kiyasi ku kuma walakumul hadisu was sunna eh mun ji ku tafi da hadisi da sunna mu muna nan akan kiyasu mu kaga sun bata kenan to waɗannan suna daga cikin mubtahit ta'awil ina fata mun fahimta to sannan alqismu salis daga cikin waɗanda suke bibiyar ta'awilat na alqur'ani sune waɗanda suka ci karo da alqur'ani da sunna da abubuwan da suke ganin ai haƙa'iƙ ne wato haƙiƙa ce da wato ɗanɗano da azwaq ɗinsu irin nasu na sufaye sai su ce e ga abin da aya ta ce amma a haƙiƙa ba haka ba ne e ga dai abin da aya ta ce amma a ɗanɗano irin na sufanci da hasashe da wato asalin prophecies irin nasu amma ai buka abi wannan ayar kaza shine daidai ko kun gane kuwa shine aka samu wasu kaji suna kalmomin kafirci suna cewa asalin kafirci shine bibiyan alkur'ani da sunna zahirin zahirin alkur'ani da sunna shine asalin kafirci nan magana tana nan a cikin hashiyatul jamal alal jallalaini yace asulul kufri ittiba'u zawahiril kitabi was sunna dan haka dole ne aya ta ce to sai a ce ba ba wannan ake nufi ba kaza ne ko kun fahimta waɗannan sai ka ji suna cewa mu 'yan haƙiƙa ne ku kuma 'yan shari'a ne ai ku shari'a kuke bi mu 'yan haƙiƙa ne to waɗannan su ma sun ɓata ina fata mun fahimta to sannan akwai nau'i na wato asalin hudu su ne waɗanda suka asalin yi ta'awili suka faɗa wa ta'awili ga alkur'ani da sunna ta fuskar siyasarsu ta zamani da yanayin da suke bi na gudanar da al'amura sai a ce abu kaza ya zo a sunna sai su ce a'a ai a tsarin gudanarwa a tsarin siyasa a tsarin kaza ba kaza ba ne ai kaza ne sai a ce amma ai ga abin da aya ta ce sai ce a ai kaza ake yi wannan bata ne jama'a yanzu ka auna waɗanda daga cikin 'yan boko ko waɗanda suke mustashriqun sai a jawo mishi hadisi sun tsai da mace takara sai a ce annabi fa ya ce a hadisi la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'a wasu mutane ba za su taɓa cin nasara ba matukar suka danka jagorancin su a hannun mace sai su ce wannan hadisin bai tabbata ba ya saba wa tsarin gudanarwa ya ya saba wa tsarin siyasa jama'a kun fahimta shine aka samu wa fa'ifatun aradatu bi siyasatihim wa tadbirihim sai su ce ai tsarin gudanarwa bai hukunta kaza ba tsarin shugabanci ya hukunta kaza da kaza sai a ce a'a ga tsarin musulunci jama'a ku kalli wani abu da ya faru na gidadanci ga wasu waɗanda ba su fahimci addini ba samahahumullahu a tsarin shugabanci shugaba ɗaya aka sani a tsari na musulunci jama'a shugaba ɗaya in aka ce wane shugaba ne to shi kaɗai ne shugaba don haka ko da an samu king makers waɗanda suke zaben shugaba ahalul halli wal aqad suka haɗu suka ayyana wane shine shugaba da zarar ya zama shugaba automatic sun rushe da haka shi kaɗai ne yake da ta cewa ko kun fahimta da kyau jama'a shi kaɗai ne zai ce a yi kaza a bar kaza kada a yi kaza in ya ga dama wani abu in ya taso sai ya ce to na naɗa ka wane da wane da wane ku wakilci abu kaza ku je ku yi idan suka yi suka dawo to wannan wakilcin gaba ɗaya ya rushe don haka babu wani cewa ai wane shi shugaba ne na kaza mu kuma mu ne a nan wato mu ne kwamiti mu ma akwai wani shugaba da shi ma shugaba sai ya yi ansarin gare mu wannan ba tsari ba ne na musulunci jama'a wannan ya saba wa tsarin musulunci don ka taba ji a zamanin annabi ko zamanin abubakar da umar da usman da ali ga shugaba ga khalifa sannan kuma ga wasu kwamiti da suke ganin suna da sai suna da ta cewa suna da yadda za su lankwasa shugaba ko ya ki ko ya so akan nasu ra'ayi baka taba jin wannan ba a tarihi a sa'ad da sayyidina usman afwan sayyidina abubakar ya tattara kwamiti ɗin da za su yi aikin tattara alkur'ani ka je ka binciki wannan tarihi za su yi aikin tattara alkur'ani sai aka sanya musu zaidu ɗan sabit zaidu ɗan sabit ya zama shine zai jagoranci aikin tattara alkur'ani aka haɗa shi da wani da wani da wani da suka gama aikin tattara alkur'ani a zamanin sayyidina umar eh zamanin sayyidina abubakarin ka ƙara ji wannan kwamiti nasu ya yi existing ya ci gaba da ƙabuli cewa su ne masu aikin lura da ƙur'ani a zamanin sayyidina umar baka ƙara ji ba a zamanin usmanu baka ƙara ji ba sai da aikin nasahin alƙur'ani ya ƙara tasowa sai aka ce a kuma nemo waɗancan a kuma naɗa su ba da wancan naɗin na farko ba wannan na nuni akan shugaba guda ɗaya shi ke da sai ya rage idan abu ya taso zai iya tara mutane ya yi shawara da su ya yi shawara da waɗanda ya ga dama haka muka ga sayyidina umar ya yi a sa'ad da zai rasu yana kwance wani ya zo ya ce to ka sanya ɗanka ka yi rubutu automatic ɗanka ya zama shine khalifa umar ya ce a'a umar sai ya danka al'amarin zaben shugaba a hannun wasu amintattu yace idan na ayyana na ce wani shine khalifa a bayana yace to nayi koyi da wanda ya fi na alkhairi shine sayyidina abubakar dan kai tsaye ya ayyana ni cewa ni ne khalifa yace idan kuma na bar abin a haka na ce cikinku ku zaɓi amintacce ya ce to kaf ɗinku annabi ya kwanta ya rasu ya amintu da ku gaba ɗayanku don haka idan ne haka to na yi koyi da manzon Allah don har ya rasu ƙarara bai bayyana bai ayyana abubakar shine khalifa ba ƙarara ku kiyaye ku kun fahimta sai aka bar waɗannan kwamiti na mutane shida sai aikin ayyana khalifa bayan rasuwar Sayyidina Umar aka haɗu ya tabbata cewa Sayyidina Uthmanu shine khalifa tunda suka zaɓe shi ka ƙara jin wannan kwamitin sun ci gaba da existing suna mitin suna zama suna cewa to fa Usmanu baka isa ba to fa kaza to fa kaza ka ƙara jin su to wannan jama'a shine tsari na musulunci dan haka babu wani tsari cewa wane shine shugaba sannan ga wasu kwamiti da suke ganin su ne shugabanni su ne waɗanda suke ƙabiri kai ma shugaba baka isa ba za mu iya cire ka wannan tsari ne na yahudanci jama'a tsari ne na yahudanci kuma kwafi ne daga yahudanci don ba mu da buƙatar waɗannan abubuwan yaya yaya malamai suke gudanar da da'awoyinsu da makarantunsu yaya tsari na gudanarwa yake a tsari na addini mu musulmi muna da shi ba mu da buƙatar tsari na bature ka karanta manyan littattafai da suka yi bayani game da tsari na management da gudanarwa a musulunci sama da shekara ɗari bakwai ka ɗauki littafin alimamu ibnu abiya al-farra mai littafin tabaqatul hanabila ina da littafi al-ahkamus sultaniyya sannan ka ɗauki littafin al'imamul mawardi shi ma sunan littafin shi al'ahkamu sultaniya waɗannan malaman sun rayu a ƙarni na biyar ne zuwa na shida to sannan ka ɗauki littafin al'allama ibn qayyim al-jawziya at-turqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya sannan ka ɗauki littafin malamin shi ibn taymiya as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya za ka ga waɗannan bayanan dalla-dalla wannan shi ne tsari na musulunci jama'a ina fata mun fahimta amfanin amintattu da za ka jawo cewa wane ka amintu da shi wane ka amintu da shi shine idan babu rayuwarka in babu rayuwarka to sai su haɗu iyalinka da da'awarka da makarantarka to sai su haɗu su samar mata da mafita da sun ayyana shugaba to wannan shugabancin nasu ya ƙare kai shugaba za ka ƙara ayyana wasu ta iya yiwuwa su ne ta yiwu ba su ba ne wannan shi ne tsari na musulunci jama'a amma idan aka kauce wa wannan tsarin jama'a za a samu matsala a ce dole a cikin organization sai an samu trustees a cikin organization shugaba ko ka ce darakta yana ansarin ne to trustee sai abin da suka ce sai abin da suka yanke sai kaza sai kaza wannan yahudanci ne ba tsari bane na musulunci ku natsu da kyau ba tsari bane na musulunci dai mana isharar waɗannan littattafai dan uwa ɗalibin ilimi ka yi ƙoƙari ka je ka karanta su za ka fahimci haka kware da gaske za ka gano ma wasu kalmomi da mu faɗe su ba Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu to waɗannan a sa'ad da za a gabatar musu da wahayi sai su ce a'a su fa suna da siyasa su fa suna da wayewar kai ni fa ina da digiri ko masters ko diploma akan management ko akan public administration ko wani kaza ko wani kaza ko international relation misali sai a ce a'a ga abin da aya ta ce sai ce a ai ka'ida kaza Mariya Montessori ta ce wace ce Mariya Montessori haba jama'a ana ce maka aya ta ce kana faɗin wata arniya aya ta ce kai ba musulmi bane dan haka waɗannan sai ka ji sun ce antum ashabu zahir eh eh, wato antum ashabu shari'a ku yan shari'a ne bini bini aya bini bini hadisi wa nahnu ashabu siyasa eh mu yan siyasa ne ina fata mun fahimta eh mu mun iya gudanarwa mu mun yi kaza muna da working experience akan kaza mun je guri kaza shekaru kaza muna yi a ce kai aya ko shekara dubu kana ayan nan da kai da kai da experience ɗinka wa ta girmi wani ko kuwa in kana takaman kayi shekara ashirin talatin arba'in da working experience to ita ai shekarunta nawa ko kun gane idan aka ce abin da kake a kai ba daidai ba ne ka ce an maka rashin kunya tsakanin kai da wannan ayar da wanda ya ma inkari cikin ku biyu waye ma wani rashin kunya kawa aya rashin kunya don haka dole a yi ma rashin kunya ko kun fahimta da kyau jama'a kuma menene alakar an faɗa maka wani abu kaza shine gaskiya sai ka ce an mun rashin kunya a'a ka natsu mana in gaskiya ce ka karba in ba gaskiya ba ce cikin ruwan sanyi sai kai bayani a fahimta ina fata mu fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace to sa'annan wasu kuma aka samu suka wato asalin yi ta'awili ta hanyar kudirce cewa inna lishari'ati zahirun wa batinun shari'a tana da zahiri shari'a tana da batini da haka sai su ce antum ashabu shari'a wa nahnu ashabul batin waɗannan jama'a gaba ɗayan su batattu ne jama'a da haka in kun lura a karan farko mu dai mu ne ashabun nakali abin da ya tabbata a sunna da alqur'ani to shi muke tabbatarwa ashabul hadisi ashabu shari'a ko kuma ka ce wato asalin ashabu zahir in ka kiraye mu da waɗannan sunaye ba kai laifi ba amma in ka ce ashabul akali ashabul ra'ayi wal qiyas ashabul batin ashabul siyasa wal haqiqa to ka zalunce mu tsakani da Allah ina fata mun fahimta mu abin da ya tabbata a sunna da qur'ani muke tabbatarwa ba ma ta'awili sallamawa muke yi ga Allah da manzon Allah shi yasa yana daga cikin usul na manhajin ahlus sunna wal jama'a shine at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal khudu'u laha sallama wa nasoshi na shari'a da kuma jawuwa da kankan da kai da waɗannan nasoshin ba ma kudirce komi a qur'ani muke karantawa mu ciro aqidar mu da manhajin mu da addinin mu daga gare su Allah madaukakin sarki ka samu dace waɗannan maganganu da waɗannan fawa'id ɗin ku je ku karanta su a cikin littafin as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attila wallafar al-imam ibn qayyim al-jawziyya a juz'in shi na uku a shafi na dubu da hamsin da ɗaya Allah maɗaukacin sarki ka samu dace jama'a ne min ishara lokaci yayi gashi fawa'id ɗin da darussan ba su ƙare ba malama iya ƙarasawa ta wamin hana daga cikin falala da darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi fadilatul rusuhi fil ilmi falalar tabbata a cikin ilimi ba a ce falalar ilimi kaɗai ba falalar tabbata a cikin ilimi ina ma'anar tabbata a cikin ilimi menene kishiyar tabbata a cikin ilimi kaga rashin tabbas ko kina akwai sama-sama a cikin ilimi wani sama-sama zai yi ya dan yi sama-sama sama-sama haka shikenan sai ya rawani ya ci gaba da jawabi to wannan ba tabbata bane a cikin ilimi ina fata mun fahimta wannan matsala tana da muhimmanci jama'a mu tsaya anan saboda mu tashi kanta gobe tana da matukar muhimmanci Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jama'a za mu saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu